الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا أولنا مجلسي نفسر القرآن من جلما أولنا مسلاتي من شارع البركة مسلاتي إنجيني إسلامي تروس أنا لما يدوك رجاهر برنو yau muna yammacin juma'a a yammacin albarka cikin watan ramadan ashirin da biyar ga watan ramadan shekara dubu da da da hudu arba'in biyu bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da bakwai ga watan hudu shekara dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya muna nan muna cikin suratul anfal watan musulmi watan hudu ake bakwai ga watan biyar shekara 2021 na muna mana cikin suratul anfal jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 56 yau kuma za mu ci gaba daga aya ta 57 kafin nan za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta wannan yana tambaya waɗanne irin abubuwan da suke ba ta itikafi a itikafi kamar da aka sani shine lazimtar masallaci saboda bautawa Allah subhanahu wataala mutum ba zai bar masallaci ba sai saboda wata bukata irin ta dan adam saboda haka idan mutum ya bar masallaci ba tare da wani uzuri ba ya fita daga masallaci ba dan bukata irin na dan adam ba dole za ka fita ka nemi abinci in babu wanda zai kawo maka abinci za ka nemi abin sha in babu wanda zai kawo maka abin sha ko irin bukatu irin na dan adam biyan bukata ya kama ka za ka fita to wanda an maka rangwame don babu wannan ba zai ka rayu ba amma ban da haka kawai don ka shakata ka gaji da zama masallacin ba zai ka dan shakata ka fita wajen masallaci itikafin ka ya lalace ku ka je da mara lafiya itikafin kai baci ku ka je ka halatta sallar jana'iza itikafin kai baci don wannan fitan ba dole bane ba rura. haka nan idan mutum ya sadu da iyali itikafin sai baci haka nan idan mutum ya yi ridda Allah kiyaye sannan idan mutum ya rasa hankalinsa domin ai sai da hankali ana ibada to waɗanda su ne muhimmi daga ciki da babba daga ciki shine kusanta iyali da kuma fita daga masallaci ba tare da uzuri wanda shari'a wato ta yadda da shi a matsayinka na mai itikafi ba wani yana so idan ya aiwala ya zo masallaci yana jin kamar iska a cikinsa sai kuma ya ji babu komai ya matsayin sallarsa to wannan wasu wasu ne babu komai sai idan ka ji wari ko ka ji motsi ko ka ra wani abu ya fita daga jikinka ka tabbatar to sannan ne alwalaka ta warware amma dan shakka kamar yadda ka ambata alwalaka ba ta warware ba alwalaka tana na sallaka tana nan wannan yake cewa ni ne na kwanta bacci bayan an gama ta tahajjudi ina barkawa sai na ji ana kiran sallah sai na sahur ana kira ana gamawa na gama to wannan ana gudu ana kiran sallah ka ji ana kiran sallah ka ci abinci wannan ba daidai bane ba daidai bane saboda haka za ka rama azumi daya inda baka ji kiran sallah bane misali mun da baka ji kiran sallah ba ka dauka cewa har yanzu dare baka zikirin sallah ba kai sahur din kamar yadda kwanaki muka yi bayani al-aslu baqa'ul layli kana da uzuri amma ka zikirin sallah asuba ya keto azujir ya keto kai sahur wannan ba daidai bane sai mutum ya kiyaye wannan nan gaba zaka raba azumi daya wanda kuma yana cewa idan mutum yana itikafi a masallaci bai samu ruwan da zai sha ba ko ruwan da zai wanke kayansa da shi ba sai idan ya tsallake titi ya fita daga masallaci ya tsallake titi don ya je shago ya saya yana da wannan dama ko kuma ko kuma dole zai nemi wani ya aika in za ka samu wani ka bashi sako ya kawo ma to bai halatta ka fita ba to idan ba ka samu wanda zai maka ba ya halatta ka je ka sayi ruwa a koron da za ka yi wanki da shi to sai dai wajen wanki kaya bai kamata a shagala da wanki kayan nan ba in za ka zo itikafi sai ka samu rigunan sawa kamar uku hudu biyar amma ka zo a da riga ɗaya ko biyu don kwana biyu kana wanki ka ɗauki lokaci kana wanke-wanke wannan ba bai dace ba kuma wankin kuma idan ya zama na wato ya kama dole amma don gari kawai kai za ka sayi wato ka fita daga masallaci ba zai dace ba a muhim dai idan baka samu wanda zai kawo maka abin da kake bukata ba ya halatta ka fita in za ka samu wanda zai kawo maka bai halatta ka fita ba wani kuma yanki ce sun gama karatu ne ko wani course na introduction a school of health kuma ko ne abu da suka sa gaba wani mataki na karatu yana bukatan addu'a to Allah ya ba ku sa'a Allah ya taimaka mu na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون نعم الله تعالى يكتوى فإما تثقفنهم إذا تاهدوا دسو كوكا رسكيس في الحرب أفجن ياك فشرد بهم من خلفهم كفتتكي نبايا سدسو لعلهم يذكرون وتكيلا ذاسو أسو آية تقبات الله مدفقين سلكي ya ba mu labarin irin yadda yahudawa suke idan suka yi alkawari suna saba alkawari ba sa cika alkawari to Allah ta'ala nan yake cewa fa imma tasqafannahum fil harb idan ka gamu da makiya a fagen yaki imma anan inni da ma aka hada asalin maganan in tasqafannahum wa in tasqafhum idan ka hadu da su sai aka kara ma saboda taukidi fa imma tasqafannahum fil harbi idan ka gamu da makiya kafirai waɗanda ya halatta a yake su ku yaki da su fil harbi a fagen yaki fa sharrid bihim man khalfahum fa sharrid bihim ka fatattaki da su ka tarwatsa da su wanda ka gamu da su man khalfahum waɗanda suke bayan su abin nufi a nan ma'ana if'al bihim min al-niqmati ma yazjuru ma yazjuru ghayrahum su wanda ka hadu da su a fagen yaki wato kai musu ka ji musu ciwo ta yadda na can bayan su wanda bai zo yakin ba idan ya ga zai tsorata ba zai matan kare ka da yaki ba kamar da ake ce ana so a tona na ake cewa so kowa don ne don aya ta ji tsoro ana sa tauna sakuwa don aya don ana daura saukowa aya kuma ina magana ce to shine fa sharrid bihim man khalfahu wanda ka gamu da su ka yaƙe su ka samu nasara a kansu ka ji musu su ji a jikinsu ta yadda na can baya man khalfahu wanda ba su zo yakin ba idan sun ga sai su gudu ka fatattaki ka tarwatsa na bayansu taya bihim wajen jiwa ciwo waɗanda ka gamu da su a gabanka wa sharrid bihim man khalfahum farriq min al-muharibin bitankil bihim if'al bihim min an-niqmati ma yazjuru ghayrahum sai Allah ta'ala yake cewa la'allahum yadhakkarun la'allahum watakila su wanda suke can baya yadhakkaruna za su wa'astu su ga cewa su wane wane ba ga abin da aka yi musu su wane wane ma ga abin da aka yi musu mutanen gari kaza da suka gamu da musulmi ga ainihin da suka yi musu saboda haka babu maslaha mun kare su kaga an yi rigakafi sai ta gaba Allah yake cewa wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan idan ka ji tsoron wata wato yaudara min qaumin wa imma takhafanna idan ka ji tsoron min qaumin daga wasu jama'a khiyanatan wata yaudara fambil ilaihim ka jefar musu ala sawa a bisa sani inna Allah lalle Allah la yuhibbul kha'inina baya son masu ha'inci Allah ta'ala ke cewa imma nan ma inni da ma aka hada an kawo ma saboda taukidi wato idan an yi alkawari da wanda suke ba musulmi ba akwai alkawarin zama lafiya tsakaninku da su akwai rijejeniya ta zama lafiya tsakaninku da su cikin wannan sai aka ga alamu cewa suna su ci amana to kada ku bari har su ci amanan su ji muku ciwo idan kun ga alamu sai ku sanar da su cewa yanzu ba wannan alkawarin zama lafiya tsakaninku da su babu to shine wa imma takhafanna idan ka ji tsoro min qaumin daga wasu jama'a na makiya wanda an samu yarjejin zama lafiya tsakanin ku da su wasu malamai suka ce takhafanna anan ma na ta'alamanna kamar farin Allah fa in khiftum alla yuqima hududallah ta ya za a sani wajen gane alamu take taken su irin bangaru da suke yi irin tanadi da suke yi irin shirye-shirye da suke idan kuka lura da kyau kuka cewa akwai alamu fa suna so su warware alkawarin da ke tsakaninku da su su kawo muku haƙƙi to abin da ya kamata a yi shine Allah ta'ala ke cewa khiyanatu ma'ana cin amana su warware alkawarin ku su kawo muku hari to me ya kamata ku yi fambiz ilaihim ka jefar musu me za a jefar musu maf'ulun mahdhufun taqdiru ahdahum fambiz ilaihim ahdahum ka jefar musu da alkawarin ma'ana ka nuna musu cewa yanzu babu alkawari na zama lafiya tsakaninka da su alasawa a bisa sani mana alasawa a bisa daidai amma abin nufi ma'ana a bisa sani ka sanar da su su san cewa yanzu babu alkawarin zama lafiya tsakaninka da su kai ma ka san cewa babu alkawarin zama lafiya tsakaninka da su a nan abin da Allah ta'ala yake karantar da al'umma musulmi kada dan kun ga alamun za su ci amana ku je ku far musu ku kai musu hari ba tare da kun nuna musu cewa wannan alkawarin babu tsakaninku da su ba wannan zai zama cin amana saboda haka idan kun ga alamu take taken su da irin maganganun su da irin halayen su da irin tafiye tafiyen su akwai alamu za su ci amana su kawo muku hari sai ku sanar da su mu yanzu alkawari da ke tsakaninmu da ku babu shi fambik ilajin ku jefar musu alkawarinsu alasawa a bayyane a bisa sani su san da haka kada ku kai musu hari ba da saninsu ba domin idan ka kai musu hari ba da saninsu ba ta wannan kun ci amana za su zama ku a matsayin maciya amana wanda kuma bai dace da musulmi ba ta wannan Allah ta'ala hani yake yi ko makiyin ka ne kada ka ci amana shi ko ba musulmi bane kada ka ci amana idan ka yi alkawari da shi ka shiga alkawarin nan wannan shine abin da musulunci yake karantarwa to wannan idan kun ga alamu ne alamu cewa ba a tabbatar ba alamu za su warware alkawari amma idan su da kansu suka warware alkawarin ya tabbata sun warware alkawari ba bukatar a sanar da su cewa alkawari ke tsakanin mu da ku babu shi ba bukatar dan sun ga sun warware alkawari misali kun yi zama lafiya da su sai wasu musulmi suka je garin su suka kama su suka kashe su kaga anan ba bukatar a ce a sanar da su kafin a kai musu hari sun ga sun warware alkawari ko misali suka ci amana ko suka hada kai da maƙiyanku suka taimaka musu aka yaƙe ku kaga anan duk ba bukata sai an sanar da su cewa alkawari da ke zama tsakaninmu da su babu shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a mutanen makka a sulhul hudaybiya an yi sulhu tsakanin manzon Allah da kafaran makka qurayshawa daga ciki sai aka ba da dama duk kabilu da suke wajen makka da wajen madina wanda yana so ya shiga kawancen manzon Allah wanda yake so ya shiga kawance tare da kafaran makka sai Khuza'a suka shiga kawance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Banu Bakr suka shiga kawance tare da kafiran Makka dama tun a jahiliya tun kamun wannan alƙawarin Banu Bakr da Khuza'a akwai fadace fadace tsakanin su dan wannan al'ada ce ta Larabawa kamar kafin zuwan musulunci to shine suka amfani da wannan dama su Banu Bakr suka kai wa Khuza'a hari sai kuma kafiran Makka suka taimakawa Banu Bakr da makamai da sauransu kaga na sun yi ne warware alkawari to shine kuza'a suka kai kara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga fa kafiran maka abin da suka yi mana banu bakar sun kawo mana hari kafiran maka sun taimaka musu to sai abu sufyan takanas kafiran maka suka yi shawara suka aike shi ji gurin manzon Allah ya je ya bashi hakuri sulhun da aka sulhu da biyan nan a sabanta shi a ci gaba da shi manzo Allah ko magana bai masa ya ji gurin sayyidina Abubakar ba ba shi amsa ba ya ji gurin sayyidina Umar ba ba shi amsa ba ya ji gurin sayyidina Ali bai samu abin da yake so ba ya koma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiri ya shirya ya je wato Allah ya taimaka masa aka bude garin Makka kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya je garin Makka bai aika musu cewa sulhu da ke tsakaninmu da ku babu ba dan me dan su ne suka warware alkawarin to shine abinda Allah yake faɗa a nan ba su warware alkawarin ba amma kun ga alamu dalilai da ke nuna cewa ba suna shirin su ha'ince ku saboda haka sai ku nuna musu cewa yanzu babu alkawari tsakanin ku da su to shine fambil ilaihim ka jefar musu da alkawarin su ala sawa ala ilmin ke zama to kai da su duk kuna kan hujja kuna kun masaniya yanzu babu alƙawari tsakanin inna Allah lalle Allah la yuhibbul kha'inina baya son masu ha'inci ko da mu'mini kuma ana Allah ta rake wa imma takhafana min qaumin khiyanatan fambil ilaihim ala sawa to idan ba ku sanar da su ba tukunna kuka kai musu hari kun yi ha'inci idan kuma kun yi ha'inci Allah san baya son Allah baya son masu ha'inci sai zama to wannan zunubi ne wannan zunubi kuma musulmi ba inda akwai alƙawari tsakanin ku da su ana zaman lafiya ka je ka taba su yanzu laifin matsalar ba tsakaninka da su ba yanzu tsakaninka ni da wa da Allah ba da hukun sai inna Allah lalle Allah la yuhibbul kha'ini baya son masu ha'inci wannan ya nuna cewa idan musulmi ya saba alƙawarin da ke tsakaninsa da wanda ke ba musulmi ba ya ci amana laifi ne Allah zai rubuta masa zunubi an gane to me yasa a nan Allah ta'ala yake cewa in ji akwai alƙawari tsakaninku da wanda ke ba musulmi ba kun ga alamu za su warware wannan alƙawarin to ku yi sauri ku ce kun fasa wannan alƙawarin domin idan kuka aka bari wannan mataki ne strategy ne na yaƙi mataki ne na yaƙi dabara ce ta yaƙi idan kuka bari har suka zo suka ci amanan ku kaga sun yi muku illa babu abin da za ku yi bayan sun ga sun muku barna tun kafin sun yi muku barna tun da kun kun ga alamu to ku yi wa sun ku kiyamun laifi kullum harkan yaƙi ba sai abu ya tabbata ba tukuna za a doki mataki tun kafin abin ya tabbata za a doki mataki idan kuka bari ya tabbata za ku dauki mataki za a gama da ku sabanin alkalanci in za a hukunta tsakanin mutane guda biyu ba za ka gina akan zato ba sai ka samu shaida ku kwara saboda me harkan yaƙi maslaha ce ta al'umma gaba ɗaya ƙasa gaba ɗaya al'umma gaba ɗaya idan kuka bari makiya suka kawo muku hari illar ba wai za ta tsaya ne akan wasu mutane ba al'umma gaba ɗaya za ta shafa amma alƙalanci galibi ana yi tsakanin jama'a in kalilan ko mutane guda biyu saboda haka dole a tabbatar da cewa an samu hujja ku ƙara kafin a yanke hukunci ko ina aka samu wata matsala matsala ba ta da yawa akan mutane biyu za ta tsaya ko akan jama'a in kalilan amma matsala ta yaƙi ta shafi al'umma gaba daya shafa dole za ta ta tsantsan shasa in kun duba security wani sa'ili idan sun dauki matakan tsaro mutane suna samun damuwa amma su akwai abin da suke dubawa akwai an musu training idan suka yi garaje in wani abu ya faru kaji wakin zai yawa kuma ba zai yi a zo a gyara wannan abin ba to shasa tun kafin abin ya faru ana ɗaukar tsauraran matakai wanda bai sani ba sai ce ana takurawa mutane to wannan shine dubara ta yaki kuna yaƙi to ba za ka bari har ka ba wa abokin gaba dama har ya zo ya samu nasara a kanka ba in ka ga wasu alamu ta shakka ka fara shakka to ka dauki mataki na kare kanka wannan shine abin da ake nufi a nan a ya tabbata a hadisin Abu Dawuda a hadisin da kuma hadisin Imam Ahmad wanda ya zo a cikin Musnad a zamanin Sayyidina Muawiya a ya yi yarjejeniyar zama lafiya tsakaninsa da kasar Rome. To, sai kuma lokacin alkawarin ya kusa karewa, to shi ne sai na mu'awiya ya shirya runduna suka fara tafiya, suka fara suka nufaci kasar Rome. Manufarsa ita ce suna tafiya suna tafiya za su isa kafin alkawarin ya kare. Alkawarin na karewa sun riga sun isa garin. Gani? dan yake idan alƙawarin ya ƙare tukunna zai fara tafiya zai dake lokaci to shine sai bari ya fara tafiya tun kafin alƙawarin ya ƙare jejeniyar ta ƙare ta yadda idan ya isa garin kuma jejeniya ta riga ta ƙare sai ya fara tafiya yana tafiya yana tafiya ana tafiya sai ga wani mutum akan doki a guje ya zo shiga cikin su yana kabbara yana cewa Allahu akbar Allahu akbar yake cewa wafa'un la gadar a cika alkawari kada a ci amana a cika alkawari kada a ci amana sai ka ce waye ne wannan aka binciko aka je gurinsa aka gano ashe wannan amru bin abasa sahabin manzon Allah sai aka dauke shi aka ga shi gurin sayyidina muawiya sai yake cewa yake tambayarsa me yasa kake fadin haka wafa'un la gadar a cika alkawari kada a ci amana me yasa kake faɗin wannan sai yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kaga haka sahabbai suke duk motsi za a yi ba za a yi ba madogara waye manzon Allah Allah yake manzon Allah yake wannan ita hanyar zama lafiya amma duk sanda al'umma wani abu ya taso a ce wai ra'ayi za a yi kowa dabara za a bi ra'ayi za a bi to ba za a taba zama lafiya ba madogara shine a koma ga Allah abinda Allah ya ce abinda manzon Allah ya ce me me yasa kake fadin haka a cika alƙawari kada ai ha'inci me yasa sai ci naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kana bainahu wa bain qaumin ahdi duk wanda yake akwai alƙawari tsakaninsa da wasu mutane fala ya shuddu uqdatan wala yahulluha kada yayi wani kulli ko kuma kada ya warware abin da aka yi hatta yanqadi amaduha har sai idan ya jira lokacin wannan alƙawarin ya tsare tukunna in yana da wani abin da zai yi amma matsakar alƙawarin nan bai tsare ba to kada ya wani abu kada ya ha'inci aw yanbuda ilaihim ala sawa kamar da Allah ta'ala yi aw yanbuda ilaihim ala sawa ko kuma ya jefar musu da alkawarinsu ya nuna musu cewa yanzu babu alkawari tsakaninmu da ku to in ba haka ba ya yi ha'inci da sayin na mu'awiya ya ji wannan sai ya ce a koma a koma bayan fa yayi tafiya ba ya fara tafiya an tafi tafiya mai nisa amma aka fada masa abinda yayi manzon Allah ya hana nan take ya koma abuwa guda biyu shi amr bin abasa kasancewar muawiya shugaba ne wannan bai hana shi fada masa gaskiya ba shi kuma muawiya a matsayinsa na shugaba an fada masa gaskiya shugabancinsa bai hana shi ya bi umarnin manzon Allah ba haka sahabbai amma kai kana zuwa ana faɗin manzon Allah yace kana ta'awili Allah yace kana ta'awili ina za a zauna lafiya ina za a zauna lafiya to san manzon Allah da kaunan manzon Allah nan gurgurdan iyawa ina kace manzon Allah yace an gama da kullu qawlin inda qawli Muhammad an gama magana amma an ba haka ba ba magana zama lafiya kuma wannan aya imam musulmi tana nuna mana muhimmancin cika alƙawari kun ga addinin musulunci da yake yana girmama alƙawari ko da yake ba musulmi ba ba wa alƙawari alƙawari to sha sa al'umma musulmi da suka samu ɗaukaka suka ci gaba maƙiyansu suka ji tsoronsu suka zama da suna da kwarjini idan aka ce musulmi kowa sai ya gyara zamansa to amma fa yau miliyoyi kusan biliyan biyu musulmi wajen kusan biliyan biyu a duniya amma ana karkashe mu kamar kiyashi ko kuma muna kashe kanmu kamar kiyashi ba ma alkawari tsakanin musulmi da wanda ke ba musulmi ba alkawari tsakaninka da musulmi don uwanka ba babu shi babu shi to ina za a samu cigaba ina za a zauna lafiya ina za a samu bunƙasa ba inda za a yi to Allah gyara mana halayen sai Allah ta'ala yake cewa wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu kada waɗanda suka kafarta su yi tsammanin cewa sabaku sun tsere innahum la yu'jizun lalle su ba sa gagaran Allah subhanahu ba za su gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba bayan Allah ta'ala ya faɗi wato matsayin alƙawari tsakanin musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba to Allah ta'ala yake faɗa wa manzansa wala yahtabanna alladhina kafaru kada waɗanda suka kafarta su zaci cewa sabaku sun tsere malamai suka ce ana nufin waɗanda suka tsira a yakin badar ba a karkashe su ba to kada su dauka cewa daga nan shikenan ba za su sake fada hannun musulmi ba a'a ba su tsere ba akwai hanyoyi da dama da Allah ta'ala zai iya kama su to Allah ta'ala ke ce innahum la yu'jizun domin jumla ce ta'aliliya nan domin su ba za su iya gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ta'ala zai iya kaddara wani yaƙi tsakaninsu da musulmi musulmi su karkashe su ko musulmi su kama su a matsayin fursunonin yaki ko kuma gobe kiyama Allah ta'ala ya kama su da azaba bayan da za a yi su tsere wa Allah su gagari Allah idan anan duniya Allah ta'ala ya saurara musu ba a kashe su ba gobe kiyama suna nan azabar Allah tana jiran su kamar kamar yake kamar a wata aya Allah ta'ala yake cewa am hasiba allazina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun waɗanda suke aikata zunubi suna ganin cewa za su gagare mu za su gagari Allah suna ganin za su yi su tsere wa Allah za su kubuce za su kubuta babu shi imma in kai laifi zunubi ko kafirci a nan duniya Allah ya nuna maka ya saukar da azaba ko uku ba a gare ka idan Allah ta'ala ya saurara maka gobe kiyama Allah zai tada kai ya maka hisaba babu inda za ka gudu ka shiga to shine anan Allah ta'ala ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun to a cikin wannan ana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya nuna damuwarsa dan wasu kafirai sun kubce masa a'a wannan bai nuna cewa sun kubuce gaba daya sun tsere gaba daya a'a Allah zai ya kaddara wata dama manzon Allah ya samu iko a kansu ko kuma gobe kiyama Allah madaukakin sarki a ya musu hukuba kwa duk waɗannan in kun duba matakai ne na yaƙi da Allah ta'ala yake ambatawa tun daga fadin Allah subhanahu ta'ala idza laqitum fi'atan wasbutu fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun duk matakai ne na yaƙi da Allah ta'ala yake fada wa al'umma musulmi ku ambaci Allah idan kun gamu da makiya ku tabbata kada ku yi jayayya sannan Allah ta'ala ya zo ya fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin yadda yahudawa suke saba alkawari ya yi hattara da su sannan ya zo ya fada masa cewa idan ya ji shakka ya ga shakka ko ga wasu alamu daga makiya su saba alkawari za su ci amana ya jefar musu da alkawarinsu duk wani dabaru ne na yaki da Allah ta'ala yake karantar da al'umma a musulmi na'am
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
na'am Allah ta'ala yake cewa wa aidu lahum ku yi musu tanadin mastata'atum duk abin da za ku iya min quwwatin na karfi wa min ribatil khayl da kuma daurarrun dawakai turhibuna bihi aduwallah kuke tsorata da shi makiyan Allah wa aduwakum da makiyanku wa akharina min dunihim da wasu banda su la ta'lamunahum ba ku san da su ba Allahu ya'lamuhum Allah ya san da su wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar fi sabilillah saboda da kuka addinin Allah yuwaffa ilaykum za a cika muku ladarsu wa an za a cika muku ladarku wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba idan ma wata dabara ta da yaki Allah ta'ala yake fada wa al'umma musulmi duk wannan Allah ta'ala ya shigar da su ne bayan yakin badar yakin bazin shine yakin na farko da aka gwabta tsakanin musulmi da wanda ke ba musulmi ba kuma wancan yakin ayi ne babu shiri ko ba ka ba to shine Allah ta'ala ya ji daga nan zuwa gaba za ku ci gaba da yaƙi yaƙi to saboda haka ga irin matakan da ya kamata ku ɗauka ku tabbata ku ambaci Allah kada ku yi jayayya ku yi alƙawari ku cika alƙawari idan kun ga shakka ku faɗa musu babu alƙawari sannan kuma ku yi tanadi wa'iddu lahum tanadi shine al'idad shine ka ajiye wani abu dan wata ranye maka amfani shine almana ku tanadi zuwa gaba kuma wannan umurni ne wa aiddu ku tanadi umurni Allah yake bayarwa kuma malamai suka ce al-aslu fil amri al-mutlaq al-wujub idan Allah ta'ala ya bada umurni ga al'umma musulmi wannan umurnin bisa ga wajibci sai idan wani dalili ya zo nuna cewa ba wajibi ba wajabci ake nufi ba saboda haka wannan tanadi wato wajibi ne akan al'umma musulmi tanadin karfi tanadi makamai idan aka bar wannan aka zauna kara zube to dukkanin sun yi laifi ana fahimta to amma wannan tanadin su waye za su yi mutane unguwa yan tsiraru ko su jama'a ko ko a matsayin al'umma da shugabanci ana nufi a matsayin al'umma da shugabanci shugaba shine zai jagoranci wannan shugaban musulmi ko shugaban ƙasa ya tsara yadda za a yi tanadi amma ba wasu in tsiraru ba domin in aka bar wa in tsiraru wannan jama'a za su za su tanadi tsara makamai wancan za su tanadi tsara makamai wancan za su tanadi tsara makamai ƙarshe me za a rasa zama lafiya a ƙasa za a rasa zama lafiya a ƙasa wannan aiki ne na tsaro makomar al'umma ba aikin na daidaiku ba to sha sa tsawon tarihin musulunci idan ba a barwa shugaba wannan ba wasu in tsiraru suka fito suka za su yi wannan din za a rasa zama lafiya su kuma abin da suke nema din ba zai yiwu ba ba zai tabbata ba yau da kungiyoyin jihadi a kasashen musulmi da yawa sun fito suka za su yi jihadi za su kafa daular musulunci cikin shekara hamsin tun daga shekara sittin zuwa yau ko shekara hamsin zuwa yau an samu kungiyoyi da dama a misra ne a pakistan da afghanistan ne a iraki ne a somaliya ne ko a najeriya da muke fama da su a yanzu duk ba su cimma ba su cimma wato ga nasara ba saboda me an saba ka'ida an saba ka'ida wannan matsala ce ta al'umma gaba daya ba matsala ce wasu 'yan tsiraru ba ta yaya za a ce za su kafa daula ta yaya za a ce za ka yi nasara kan maƙiya kai ma ka je ka buya ta yaya zama tsakani da Allah ba idza laqitum fi'atan fasbutu idza laqitum ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar wannan shine jihadin da manzon Allah karanta da manzon Allah amma kai ka je ka buya cikin dutse ko cikin duwatsu ko a daji to ina jihadin ina kafa daular musulunci to wani fitina ce fitina ce to shi haka duk abin da shafi harkar jihadi a ji a yi jihadi maganar makiya a yi tanadi za a yaki ko ba za a yaki ba wannan harka ce ta me shugaba al'umma ulul amr masu hankali dattawa manyan ƙasa suka hadu za su yi wannan da amma in in tsiraru za su yi ba za su samu biyan bukata ba su ba za su zauna lafiya ba al'umma ba za su zauna lafiya ba kuma riga an ba ta sunan addini da wannan kuma kowa zai samu kafa makiya dama tuntuni suna jira ta yaya za su gama da al'umma musulmi ta yaya za su tushe mu ta yaya za su far mana ta yaya za su ne kawo mana makirce makirce iri iri to suna samu irin wannan wasu yin tsiraru za su doki makamai a ce za su yi jihari za su yi wuk su yi dominating dinsu ya zama su suke control dinsu ana zuga su cewa kuna jihadi za ku kama daular musulunci alhali kuma suna rusa addinin musulunci ne kuma sai riga sun yi nisa ba hanyar dawowa sai idan bango ya tsage ka dangare zai samu wurin shiga shi na abin da ke faruwa yanzu to shi haka irin wannan ayoyi idan an zo sai a duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka saukar wa ayan nan sahabbai ya suka yi a matsayin daula suka yi mu'amala suka fahimci aya ko ko a matsayin daidaiku a matsayin al'umma wa aidu ku yi musu tanadi muka ce tanadi shine ka shirya abu don zuwa gaba lahum ga su maƙiya wasu malamai suka ce su ne wanda Allah ta'ala ya yi magana a kansu a cikin fadansa wa in ma ta kafanna min qaumin khiyanatan fambil ilayhim su wanda ka jefa musu alƙawarinsu ya zama babu alƙawarin zama lafiya tsakaninka da su ta wannan kai musu tane wasu malamai suka ce a'a su ma sun shiga ciki duk wani maki wanda yake ana jin tsoron za su kawo farmaki to ai musu tanadi wa aidu lahum mastata'tum abin da za ku iya abin da za ku iya duk abin da za ku iya yi ku yi min quwwatin na ƙarfi sai Allah ta'ala ya ce min ribatul khayl da kuma daurarun dawakai kowa manzo Allah ya fassara a hadisi a hadisin Imam Muslim ala inna al-quwwata ar-ramy ala inna al-quwwata ar-ramy ala inna al-quwwata ar-ramy manzo Allah su uku yake fada karfi da Allah ta'ala yake nufi anan shine harbi harbi harbawa da kibiya harbawa da kibiya harbawa da kibiya har sau uku to malamai suka ce shin ana nufin kowa harbawa da kibiya kenan kawai ko kuma manzo Allah misali ne ya bayar mazala misali ya bayar haka na wamiri batul khairi da ɗaurarrun dawakai ma'ana dawakai da aka ɗaure su ana tanadin su ana shirya su domin a fita yaƙi da su domin doki dole sai an masa training dole sai an shirya shi kafin a fita yaƙi da shi ba kowane doki ne za a doka fita yaƙi ba dole sai an musu training an koya musu dabaru na yaƙi inda za a gudu inda za a tsaya dole sai an musu training to irin nan dawakai ku shirya in ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma dangane da falalar rike doki saboda abu da ajihari da shi hadisai da yawa sun zo akai daga ciki akwai hadisin Abu Hurairah ta wanda Imam Bukhari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu wa bawlahu fi mizanihi yawm al-qiyamah duk mutum mutumin da yake ya rike doke doki ya daure doki yana tanadin sa yana kula da shi yana shirya shi dan aje ayi jihadi a dako addinin Allah imanan billah yana mai imani da Allah wa tasdiqan bi wa'dihi yana mai gaskata alƙawarin da Allah yayi fa inna shiba'ahu idan ya baiwa wannan dokin ya koshi wariyahu idan ba shi ruwa ya koshi ishirwarsa ya yanke masa ishirwa wa bawdahu idan ya fitsari duk wannan fi mizanihi yawmal qiyamah Allah zai sanya masa a mizanin wato ladarsa a gobe kiyama to shine Allah ta'ala ke cewa min quwwatin wa min ribatil khayl kamar da muka ambata manzo Allah ya fasara quwwa da arrami da jifa ko kuma harbawa da kibiya haka nan kuma abu nabi da Allah ta'ala ya ambata ribatul khayl malamai suka ce ribatul khayl ya shiga cikin quwwa da shi karfi wannan ya shafi komai da komai amma Allah ya ware yace ribatul khayl hada dhikrul khas ba'da al'am saboda nuna muhimmancin wannan da kuma alherin da ke cikin wannan Allah ta'ala ya ware ya ambaci a wannan da to malama suka ce ribatul khair da Allah ya ambata da kuma misali da manzon Allah ya bayar ala innal quwwata ar-rami duk wannan misali ne ba wai karfin ya takaita akan wannan kadai ba kuma an ambaci wannan domin a zamanin su shine mataki shine mafi karfi wajen yaki ka harba da kibiya da kuma ka hau kan doki da togobinka kana jihadi wannan shine mataki mafi a'ala shi haka Allah ta'ala ya ambata to amma wannan zamanin namu ba wannan zamanin namu kace zaka yi yaki da kibiya zaka hau doki zaka yi yaki za ka yi labari ba za ka yi labari to wannan a zamanin su ne tunda Allah ce min quwwa Allah bai kayyade ba to wannan malamai suke amfani da wannan lafazin suka ce duk wani abin da tanadin da za a yi don a samu ƙarfi kuma ƙarfi kuma ya danganci zamanin abin da yake shi ne ƙarfi zamanin manzan Allah yau ba ƙarfi ba ne abin da yake ƙarfi ne a wannan gari ba ƙarfi ba ne wancan garin abin da yake ƙarfi ne kafin shekara hamsin baya yau ba ƙarfi ba ne abin da yake ƙarfi ne a yau ila nan gaba bayan shekara hamsin mai zuwa ba ƙarfi ba ne saboda haka ƙarfi na zamanin na zamanin abin da ke zai amfani ku a zamanin shi za ku yi to shaka kun ga a wannan zamani irin makamai da amur tanka rocket launches jiragen sama na yaƙi jiragen jiragen ruwa na yaƙi irin su missiles ka irin wannan abu su ne kowa na zamani to wannan irin wannan ne ya kamata musulmi a ce sun shirya su a ce suna da su haka da kuma yana daga cikin ƙarfi ƙarfi ne na kowane zamani tattalin arzikin ƙasa ƙarfi ne yau tattalin arzikin ƙasa sannan kuma technology ilimin na zamani a ce kuna da masana'antu kuna kera abubuwan abin da kuke bukata na ci da na sha na tufa na gidaje na makarantu na motoci a ce kuna da kanku wannan ƙarfi ne amma a ce sai idan wasu sun kawo muku tukunna za ku biya bukatanku ba ku da ƙarfi to sha sa irin su Najeriya kullum muna baya hatta irin su sakacin nan abinda ake two feet ko sakace da kasan waje ake kawo ake cewa ko wannan ba da kasan waje fetur da misali yau a kasan mu ne arziki Allah ya bawo idan aka tono sai an kar kasan an kai kasan waje a tace sai aka sai aka kawo mana saboda lalace to irin wannan al'umma ne za su yi bayan da za su to yana daga cikin ƙarfi har yau tunda zamanin za a lura ilimin technology da irin abubuwan da ake ilimin fasaha da kimiyya duk wannan yana daga cikin ƙarfi dan yanzu in baka da wannan yau ba abin da zaka zama a duniya ai raw materials ba muna da su ba albarkatun albarkatun kasa me ba mu da su fetur din ne ma'adinai ne abubuwa duwatsu masu tsada ne me ba mu da su noman ne duk akwai amma sai mana amfani sarrafa su fa muna iya yi ba ma iya yi amma sai kamfanonin turawa manyan sun zo su suke sarrafawa su sa mana sharadi ga yadda za ku ga yadda za ku sai kun yadda karshe amfanin da su suke samu kuma za ku samu ba me kawo wannan rashin ilimi da kimiyya da fasaha saboda haka inda har ana son musulmi su ci gaba dole sai kuma an raya ilimi wato an samu kimiyya da fasaha to ta nan ne za a samu karfin saboda haka dole su sai an yi bokon nan kuma dole sai an yi bokon nan duk da akwai matsaloli a shi muhammadu aminu shinkiti yake cewa ilimi na zamani wanda turawa suka kawo kamar mutum ne yana tafiya a daji yana jin kishin ruwa sai ya zo tarar da ruwa kofi a kofuna guda biyu ɗaya ruwa ne a ciki ɗaya kuma guba ce a ciki a haɗe guri guda yace imma ya hada guba da ruwan ya sha zai amfani zai mutu ya cutar da kasa domin gubar za ta rinjayi ruwan ko kuma ya basu gaba da tana ce wannan ruwan tunda yana tare da guba ni ba zan sha ruwan ba sai ne sai ya mutu ko kuma ya sha guban ya halaka ko kuma ya sha ruwan ya bar me ya bar guban to saboda haka ilimin zamani ne turare suka kawo yana da alkhairi yana da me sharri a dau alkhairin ne a bar sharri to matsalar da ake samu yan boko mu na farko farko da suka yi boko suka dauki alkhairin da sharrin gaba daya to sha sa da yawa daga cikin iyayen mu suka tsani bokon danka ne zai je ya boko ya dawo sai ya ganka mahaukaci sallama yana ganin kawai wata al'ada ce ta mutanen garin su ya shiga cikin jama'a baya so ya koma GRA gurin sama daban ina kallon ku mahaukata mahaukata haka to sha sa mutane suka ki boko an fahimta amma anda suka dauki alherin boko suka bar sharrin da ba samu wannan ba to shine yake cewa hankali shine alherin da ke ciki na ilmin a dauka sharrin kuma a bari to amma aka ce saboda akwai sharri za a bari gaba daya sai a bar mu a baya ko ba gane ba almuhim wato min quwwatin umir ribati da khairin nan wato ya danganci zamanin da kuke ciki to shi yasa turawa da suka fahimci yanzu ƙarfi tattalin arziki shine technology yanzu ilimi to shi irin kudin da suke kashewa kan research za ka yi mamaki akan research bincike kwanakin baya aka fita wani bayani isra'ila kadai kudin da ta kashe akan research ya fi abin da kasashen laraba gaba ɗaya suka kashe akan research isra'ila ita kadai saboda sun yi imani da wani ta nan ne za su samu ci gaba to kuma a kasashenmu babu abin da yake aka raina aka wuri ba a yi to dama al'umma idan suka bar ilimi sun gama lalace babu abin da za su to sun ba a so ci gaban to har yanzu ilimin da ba a so a raya shi ba za a bincike ba ba za a koma sai dai komai a kawo wani da kasan waje shi kenan to ba da a ci gaba to Allah sa a gyara to shi ne Allah ta'ala yake cewa min quwwati wa min ribati alkhairi turhimuna bihi adu Allah kuna tsorata da shi da shi da miri na zai koma bihi zai koma ina kowa ai muzakkar bihi ko bihi muzakkar kowa muannas sai ko to malamai suka ce ɗayan biyu in ma bihi zai koma zuwa ga ma wa aiddu lahum ma ko kuma zai koma zuwa ga wa aiddu idan aka juya ya zama masdar ma na al-i'dad turhibuna bihi kuna tsorata bihi da wannan tanadin kuna tsorata wa hal ne jumla haliya kuna tsorata da wannan tanadi ku tanadi ku samu ƙarfi maƙiyanku su ji tsoronku kar masu yi tunanin kawo muku hari adu wallahi maƙiyan Allah wa aduwakum da maƙiyanku adu wallah ana itilakin sa akan mufrad adu ana itilakin sa akan mufrad ana itilakin sa akan kuma jam'i humul adu fahdharhum zaka ce hada aduwi haula'i aduwi anan Allah ta'ala yake adu wallah maƙiyan Allah wa aduwakum da maƙiyanku kun ga anan a manufa a nan ita ce mai shi ne mu tanadi mu samu ƙarfi ta yadda makiyan za su yi tsoronmu ba za su yi matunanin kawo mana a hari ba ba wai ana nufin cewa ai tanadi a samu mukamai a ji a far musu ko ta yaya ba ba wannan ba an fahimci ayar ku yi tanadi ku samu ƙarfi ku ba su tsoro ta yadda ba za su yi tunani su kawo muku hari ba ba wai ana nufin cewa ai tanadi kawai a ji a far musu ai ta karkashe su ba ba haka Allah ta'ala yake nufi anan ba turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum to shaka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su fahimci wannan ba ai tanadi ko aji afar ma ko ni gafin ba a'a ai tanadi ta yadda za su ji tsoron ku ba za su yi tunanin kawo muku a hari ba ai wannan shine abin da kasashen duniya suke tafiya a kai a yau me yasa ake gasa tsakanin America da irin su Russia idan wannan kasar ta ke ta kera makamai sabbi wacce kasar ima duk abin da za ta ta kera irin dan tana ganin cewa idan ta bar wannan ta kera makamai wadda ita ba ta da su to karshe za a iya kawo mata hari saboda ka sai ta kera wancan mata ya shakkar wannan wannan mata ya shakkar wannan ba haka suke ba to amma da ke kasashen musulmi ba mu da wannan nan ya muke ana shakkar mu ne ba a shakkar mu sai a kawo dokoki a ce ku sa hannu idan ku ce ba ku waso to in ba ku waso taimako da za a ba ku an daina makamai da za a kai muku an daina kamfanonin mu za mu janye za mu daina sayan fetur ku dole ku zo ku sa hannu don ba ku da ƙarfi babu technology babu ba za ku yi ku kera makaman ba to sha sa kasashe da suke da wato wata hakkin bito ake shagu bito a wannan muryar wato ƙarfin wata kujerar naki a dukkin duniya su waye akwai musulma akwai kasa musulma a ciki muna da wajen mun kai biliyan biyu amma ba mu da wakilci kujera ku daya a dingin duniya biliyan biyu ba mu da wakilci sai mu ja matsayin yan kallo abinda suka zartar mu sa hannu sai shugabanni kowace kowane shugaba ya koma kasarsa ai mun je mun yi taro a dingin duniya wani taro kai ina taron da aka yi ba wani taro ai ka ce ko an baka umarni ka sa hannu ka dawo to me saboda ne babu technology babu ƙarfin mai ta surutu mai ta surutu ban yadda ba suna mana dariya to shine Allah yake cewa min quwwatin turhibuna bihi adu wallahi wa adu da su tsoron ku shaka duk abin da Allah ya faɗa idan aka bar shi sai an sha wahala kuma ba za a shiga hanya ba sai idan an yi riko da abin da madaukakin Allah madaukakin sarki ya faɗa an gane to shaka suka rena mu muka zama to abin tausayi kuka samu abin tausayi yanzu misali najeriya tun yaushe tana tana tana ta fama tana bin turawan nan a sai mata da makamai saboda yaki da boko haram ba haka ake da su irin da aka ba da jirgi daya sai ka ce an sayar mana kaza ana jin daɗi da kuɗin ku ba ce wata aka ba ku fa da kuɗin ku fa amma su ana muku haka haka saboda kuna da rauni babu technology to Allah ta dace Allah ta dace cewa turhibuna bi adu wallahi wa aduwakum daga ne za mu samu dama ko mu karasa aya sura minti nawa minti biyu na gani sai dina ganin makura mu tsaya ne don kar mu ce za mu gaba kuma ubara hakkin ayan ba kuma lokaci ya yi mu tsaya za mu tsaya ana abinda muka fara zama da Allah ba mu darasa gaba daya abinda muka fara zama da kuskure Allah ya ce mana gaba dayan mu Allah ya taimaki al'ummar musulmi Allah ban Allah shi shiryar da jagororin mu na al'umma musulmi gaba daya Allah sun yi imani da tafai da adalci a zakatan su Allah ya hada kawunan al'umma musulmi wadanda suke nufin mu da sharri Allah ya shiga tsakanin mu da su ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين